بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 19 ga watan ramadan hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da ɗaya ga watan mayu na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na takwas kuma na ƙarshe insha Allah cikin jerin darussa daga littafin tashabbuhul khasis bi ahli al-khamis wallafar al-imam al-hafid al-dhahabi shamsuddin abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn usman rahmatullahi alaihi mun gama karanta wannan littafi har zuwa ƙarshen shi alhamdulillah a darasi na bakwai sannan muka ci gaba da tattaunawa akan wata matsala wadda muka zunguro ta tun a wani karatu karatu na shida kenan game da matsala game da ɗaukan hoto da hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da shi duba zuwa ga cewa wannan matsala tana daga cikin albalwal amma da muke rayuwa a cikinta a yanzu yana da kyau musulmai su san abubuwan da ke da alaƙa da haka a inda muke ɗauko maganganu daga babban malami ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci a wannan zamani shine Sheikh Al-Allama Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi Al-Uthaymeen yana amsa tambaya da aka yi masa game da hukuncin ɗaukan hoto da hukuncin aje hoto da makamantansu za mu tashi inda yake cewa annau tsani nau'i na biyu na hotuna ɗin bayan da ya magana akan nau'i na farko wanda ya haramta a ajiye a gida ko a ofis ko makamantansu shine hoto mai inuwa mai jiki yace annabu tsani an ta kona sura ghayra mujassama ya zama hoton ba shi da jiki bi an ya kona raqaman ala shay'in ya zama zane ne akan wani abu akan drawing board ko takarda ko makamantansu fa hadhihi aqsamu malam usaimin yace wannan kala kala al-qismul awwal kala na farko an ta kuna mu'allaka ala sabilit ta'zim hoto wanda ake rataye shi da nufin girmamawa wal ijlal da ganin daraja mislu ma yu'allaqu min min suwaril muluki war ru'asa wal wuzara wal ulama wal wujaha wal aba wa kibaril ikhwa wa nawiya hotun da ake makalawa na sarakuna da shugabanni da ministoci da malamai da manyan ƙasa da iyaye da manya da ake mannawa a ɗakuna ko bankuna ko ofisoshi ko ma'aikatu ko cibiyoyi ko hukumomi ko duk inda ake manna su ofishin principal ofishin director ofishin gwamna ofishin chairman din da kai za ga hotuna na musamman an makala su na shugaban ƙasa na gwamna ko na sarki ko na wane ne waɗannan babu shakka ana manna su ne don girmama su malam ya ce wannan irin haka fahadar kismu haramun wannan haramun lima fihi min al-guluwi bil makhluq saboda cikin shi akwai zakewa a cikin al'amarin wani halitta wa tashabbuhi bi ubadil asnami wal awsa da kuma yin kama da masu bautar gumaka da ainihin gunkuna masu abokan gumaka da makamantansu ma annahu qad yajru ila shirk kuma yana iya kaiwa zuwa ga shirka فيما إذا كان المؤلق صورة صورة عالم أو عابد ونحوه idan ya zama hoton wani malami ne ko hoton wani mai bautar Allah ne kuma kamar haka bayan lokaci kankani za a fara bauta mashi za a fara gaishe shi ana mai sujuda ko ana itikadin bai kamata a yi kaza a gaban shi ba da makamantar shi kamar yadda ka gani yana faruwa da masu bin ɗariƙun sufai suna manna hotunan wasu shehunai suna ganin cewa wannan hotunan sa da wani tasiri har ta kai ga suna musu sujuda suna musu kaza suna musu kaza suna sallah a gaban su suna gaishe su wannan musamman idan wannan babban yana da alaka da addini malami ko mai bauta Allah to yafi harancin yafi tsanani fiye da in bai da alaka da addini alqismu thani nau'i na biyu na hoto wanda yake gairu mujassam an takuna mu'allaka ala sabili dhikra wanda ake mannawa don tunawa don memory mithlu an musulman yu'alliquna suwar ashabi masu manna hotunan mutanensu wa asdiqaihim da abokansu fi ghurafi a dakunan su al-khassa dakin su na musamman fa hadhihi muharrama fi ma yadhhabu wannan ma haramun ma'ana yanzu ba hoton wani babba ne ba a gani a hoton matarka ne ko ɗanka ko abokinka ko oganka ko abokanka da kuka yi NYC ko kuka yi karatu ko kuka yi aikin soja da makamantan sai a ba a lulliga a bangon ɗaki ko a aje a kan tebura da makamantansu to wannan shi ma haramun ne ta fuska biyu alwajihul awal fuska ta farko anna zalika yujibu ta'alluqal qalbi ta'alluqul qalbi bi haula'il asdiqa ta'alluqan la yanfaku an wannan yana lazimta zuciyarka ta makalkale wa waɗannan hotuna makalkalewar da ba ta rabuwa da su wa hadha yu'athiru ta'siran baligan ala muhabbatillahi wa rasulihi wa shahi wannan yana da tasiri kwarai wajen kaunar da zaka yi wa Allah kaunar da zaka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kaunar da zaka yi wa shari'ar Allah ta wannan yanayi misali yanzu kana da wannan hotunan amma ko ka ji karatun na an ce ka cire shi ga kai ka cire fa gaskiya ka wulakanta su yanzu a ce hoton matar kama da karasa ba za ka aje ba to kaga zuciyarka za ta allaku da ita ne har ka fi ganin mutuncinta da mutuncin hotonta fiye da mutuncin doka Allah to shine abin da ake guje maka tun farko inda za ka zo ka tara an fasa hoton wani irin reaction kake an fasa gilashin ko an ko an ɗauke shi ko wani ya canza mishi inda ka aji ya kake reacting wanda yake gaya maka lalle zuciyarka ta ta'allaku da shi wa yujibu tash'ir al-mahabbati bayna ha'ula'i al-asdiqa wa ma yajibu mahabbatuhu shar'an kuma zaka kana raba tsakanin soyayyarka da waɗannan abubuwan da soyayyarka da abin da ya kamata a so na gaskiya na addini wa ka'anna qari'an yaqra'u qalbahu kullama dakhala ghurfatahu sai kaman ana buga ma zuciyarka duk sanda ka shiga ana ce maka intabe intabe au sadiqaka sadiqaka kula fa ga abokanka nan ga abokanka nan kamar ana tuna maka su kullum wa kad kila dama ana faɗa a cikin karin magana ana cewa a habib habibaka haunan ma asa an yakuna bagi daka yawman ma kaso abin sanka sannu sannu kada wata zai zama abokin gaba ka yanzu ya zama maka gunki ya zama abokin gaba ne ka ka halaka to fuska ta ɗaya da ya kamata ya zama haramun kin fuska ta biyu annahu thabata fi sahih bukhari min hadisi abi talha radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah yana cewa la tadkhulul malaikata baitan fihi kalbun wala sura mala'ikun rahama ba sa shiga ɗakin da yake da kare ko hoto wa huwa uqubatun wala uqubata illa ala fi'il muharram kaga uquba ce akai maka ba a yin uquba ko sai idan abin ya zama haramun ne wannan uquba tana nuni zuwa ga wannan abin haramun ne fuska ta uku a, nau'i na uku mun ji nau'i na farko mujassam nau'i na biyu wanda ake ratayawa don girmamawa shine wannan da ya faɗa mana ko nau'i na uku shine an takuna mu'allaka ala sabilit tajmili waz zina idan ma an rataya shine hoton dan kwalliya kawai halama mutanen da aka rataya ma baka ma san su ba shine irin wanda ake misali a an ka je wani wuri da ake kaman wani hall na taro ko gidan a saukar baki hotels ko shagon mai sai da hoto ya manna wasu hotuna dan ya nuna maka irin sana'ar da yake ko an manna hotuna ko an yi zanen hotuna a bango dan su kyautata bangon kawai irin abin da ake a jikin bangayen makarantu kaga halama ba a san mutanen ba an dai su ne kawai dan su yi kyau an yi kifi an yi doki an yi dan makaranta da uniform din shi da makamantansu ba wai wani particular individual bane to wannan tajmili kwalliya ce kawai fa hadhihi muharrama aidan wannan ma haramu da hadisi Aisha radiyallahu anha qalat Aisha take cewa kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min safari wa karsatartu bi kiramin li ala sahwatin li fiha tamafi annabi ya dawo daga tafiya sai ya taran nazo na samu uwar dakana na saka labule mai zane zane a cikin shi na lullube kofar uwar dakan nan falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatakahu annabi ya gani sai ya kama ya yayyaga wa qala yace ashaddu nasi azaban yawmal qiyama alladhina yudahuna khalqallahi waɗanda yudahuna bi khalqillahi waɗanda suke ranar alkiyama za su samu azaba mai tsanani su ne masu ƙoƙarin sai sun kwaikwayi irin halittar Allah. Ƙalar ta ce faja altuhu wisadatan au wisadatai ne, sai na mai da shi filo guda ɗaya ko guda biyu, wannan yana cikin riwayar Bukhari. Wal ƙiramu, gashi nan lafazin da ya kawo na ta ce bi ƙuramin ko satartu bi ƙiramin da wasali ƙasa shine harkatun tufrashu fil haudaji wani kyalle ne da ake shimfidawa a cikin ɗan ɗakin nan da ake sakawa akan raƙumi da mata suke hawa kaman kaf aw yughadda biha ko kuma a lullube shi haudajin da shi yakunu fiha ruqumun ana yi mishi zane-zane wani kushin da kwalliyoyi irin na jikin abin ga irin na jikin kamar atamfa wasahwatu baitun saghirun fi janibil hujra yuj'alu fihi almata haka ce as-sahwa shine dan karamin daki a cikin daki wanda kake nan misali ana zuba kaya a cikin shi ko makamantan haka wa ana aisha radiyallahu anha annaha ishtarat bi bi numruqa ko nimriqa da ana karantawa ko dai a ce numruqa da damma guda biyu ko nimriqa sai zama kasara a farko kasara kuma akan ra'un ko damma a farko damma akan ra'un aka numruka ko nimrika shine dai a filo din fiha tasawira wanda yake da zane zane fulla abin nan kama ce tsuntsaye ko makamantar su falamma ra'aha annabi sallallahu alaihi wasallama qala qama ala albabi falam yadkhul da annabi ya gani sai ya tsaya bakin kofa bai shiga ba fa arafat fi waji fi waji karahiya taga alamar bai san abin fa qalat tace atubu ilallahi ma za a zamatu na tuba na ba Allah ya manzan Allah laifin mai nai ƙala ya ce ma hadihin numruka wannan ko menene ƙultu sai na ce da tajilisa alaiha wa tawassada na yi maka ne fa don ka zauna a kai don ka dinga kishin gida a kai ni na yi maka abin burgewa ne fa ƙala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce inna ashaba hadihi suwari yu'adzabuna yawmal qiyamah masu irin waɗannan hotunan za a yi musu azaba ranar alkiyama yuqal lahum za a ce musu ahyau ma khalaqtu kuraya abinda kuka halitta innal malaikata la tadkhulu baytan fihi sura malaiku ba sa shiga wannan daki da aka sa mashi hoto to mu kalla yanzu jiba irin ilimin Aisha jama'a amma saboda mace ce jiba buliti ka san duk duniya ba a taɓa mace musulma mai ilimin Aisha ba amma jiba ita ma ta fada cikin wannan kuskuren kamar yadda muka ambata sannan ita yanzu ta saka a ɗakinta ne ba ita ce mai zanen ba amma annabi ya faɗi wannan magana a kanta da haka ba wai sai in ke kika zana ko ke kika ɗauka ko kika yi ba a'a in dai kin aje shi a ɗakin ki irin waɗannan hotuna wannan shine hukuncin wannan hadisi yana cikin bukhari wan numruqa alwisadatu al'arida mala yace numruqa shine filo mai fa'i tasduhu lilittika za a iya kishin gida akai waljulus kuma za a iya zama a kai kamar wata dadduma ce haka mai faɗi kuma mai laushi sai karamar katifa kuma kamantarsu malam ya ci gaba da cewa alkismun rabi'u nau'i na hudu daga cikin hotuna da ake magana akan hukuncin ikitina aje su a gida an takuna mumtahana hoton ya zama a wulakance ka suratin da ta kunu fil bisafi wal wisada kamar hoton da ke jikin shimfiɗa ko filo wa alal awani da wanda ke jikin kwanuka wa simatu ta'ami da plate na cin abinci sorry shimfiɗa bajau da ake bazawa in za a ci abinci irin na laraba din table cloth wanda ake sakawa kama kan dining table ko a ƙasa a shimfiɗa an gama ci a naɗe da shi gaba ɗaya kaman tuma ƙasa haka ko shi bajau din ko makamantansu ko kuma kaman a zamanance ka ce irin wanda yake jikin abubuwa ga sanan kusan komai akwai hoto a jikin shi to me matsayin wannan yanzu shi akwai hoto a wurin amma hoton ba a bashi wata kima danne shi ake a wulakanta wani ma goge daki ake yi da tsimman ko makamanta haka yace wa nawi hada makamantan waɗannan fana qalan nawawi an jumhurul ulama'i min as-sahabati wat tabi'ina jawaza nawawi a cikin sharhin muslim yace wannan ya hadisi ya kawo daga malamai cikin tabi'ai da makamantansu akwai maganganun sunanan a cikin littafin musannaf na ibnu abi shayba ya ka kawo haka bai yaki a cikin sunan dinsa wa qala yace huwa qaul thawri wa malik wa abi hanifa wa shafi duk waɗannan malamai cikin malaman fiqh musulunci sun ce babu laifi game da irin wannan zane da ke cikin waɗannan ire-iren abubuwa wanda ke cikin kwano ko ke cikin gwangwani ko makamantansu wa huwa kadhalika madhhabul hanabila su ma hanabila wannan shine madhhabinsu wa naqala fi fathil bari ibnu hadir ya kawo fathul bari cikin mujalladi na goma shafi na 391 a tabatu salafiya hasila ma qila fi zalika an ibn al-arabi fa qala ya kawo maganar da aka faɗa daga ibn al-arabi sannan sai ya ce hasilu ma fi ittikhadi suwari abinda ke cikin wannan annaha in kanat zata ajsamin haramun bil ijma in ne jiki ne haramun ne da ijma'in malamai wa in kanat raqaman fa arba'atu aqwali in ya zama zane ne a jikin takarda maganganu hudu al-awwal magana ta farko yajuzu mutlaqan ala zahir qawli fi hadith al-bab illa raqaman fi thawbin ya halasta kai tsaye saboda annabi ya faɗa ya ce banda zane a tufa na biyu al-man'u mutlaqan hatta raqam akwai wanda suka hana gabaki daya al-thalith zance na uku in kanat sura baqiyatal hay'a idan hoton yana nan da cikakken shakalin shi na na abu mai rai haramun wannan haramun ne wa in quti'ar ra's in ku an cire kai aw tafarraqatil ajza'u ko kuma an yi shi gunduwa gunduwa jaza ya halasta qala sai shi ibnu hajirin ya kawo cewa wa hadha huwa al-asah wannan shi yafi inganci daga ibnu al-arabi kenan arrabi'u na hudu in kana mimma yumtahanu jaza in yana cikin abin da ake wulakantawa to ya halasta wa in kana mu'allakan lam yajuz amma in dai ratayawa ne bai halasta ba wallazi sahahu huwa zahiru hadithin numrika numruka wanda ya inganta shine abinda hadisin numruka din yake nunawa wal qawlu rabi'u huwa zahiru hadisul kirami shi kuma wannan zancen na hudu shine abinda hadisin can na baya na labulan Aisha yake nunawa ويمكن الجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هتك السترة تفرقت أجزاء السورة فلم تبقى كاملة بخلاف النمرقة زائي هذا سأتي وانشان دا النبي ياغا sai hotunan suka kekkece da haka sai aka dauka aka yi ainihin wato filo da su sai ya kuma kishin gida akai shi kuma wannan na annumruka daban ne fa inna sura kanat fiya kamila dan shi a jikin shi hoton cikakke ne kaga ya kishin gida a wancan filan saboda hoton an kikkita shi ya ki kishin gida a wannan abin kishin gida din saboda hoton yana nan cikakken shi wa fi hadisi abi huraira anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace atani jibril fa qala ataituka albarihata falam yamna'ani an akuna dakhaltu illa annahu kana ala albabi tamathil annabi yace malaika jibril ya zo wurina jiya yace na zo wurinka na ki shiga gidanka ne saboda a cikin bango a kofa an saka labule mai hotuna wa kana fi sitri qiramu qiramu sitrin fi tamathil kuma an sa labule wanda yake da hotuna wa kana fil baiti kalbun kuma akwai kare a cikin gidan fa murbi ra'asit timsali allazi ala babil baiti yuqba kasa a cire kan wannan zanan fa yasiru ka hay'ati shajara ya zama kaman bishiya wa murbi sitri wannan labulan shi kuma fal yuqba shi kuma a yayyaga shi faluji alminhu sadatani minhu sadatani mambudatani tuba a mai da shi kilo guda biyu ai wurgi da su ana kishin gida akan su wa murbil kalbi falyukhraj kasa a fidda karan fa fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sa ka yana cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i wa fi riwayatin Nasa'i a cikin riwayar al-Imam an-Nasa'i imma an tuqba ru'usaha ru'usuha aw tuj'ala basdan tuba ko dai a yanke kansu ko kuma a shimfiɗa su a ƙasa ana takawa to kaga ya zama mutam din kenan zakar hada alhaditha fil fatil bari malam yace ibnu hajar ya kawo wannan fatul bari mujalladi dai na 10 din can a shafi na 392 waza ama fi a shafi na 390 yace kuma annahu muayyadun muayyidun lil jam'i alladhi zakarnahu ibnu hajar yace ya goyi bayan wannan hada hadisan wa indi anna fi dhalika nazara yace ni ko ina ganin akwai ƙarin magana fa inna hadha alhaditha wala siyama riwayatin nasa'i tadullu ala anna sura idha kanat fi shay'in yumtahanu fala ba'sa biha hoto in yana jikin wani abu wanda ba a girmama shi to babu matsala wa in baqiyat kamilatan koda ko yana nan da cikakken jikin shi wa huwa ra'ayul jumhuri kama sabaka shine ra'ayin mafiyan malamai sai ya ci gaba da cewa baya ga haka sai ya ce alkismul khamis dama ya ce kashi shida kashi shida ya ce ko ko biyar to ga dai na biyar ɗin ya ce an ta kuna min mata umu bihil balwa ya zama hoton wani abu ne wanda bala'in shi ya game ko ina an rasa yadda za a yi shi bai shuku ta harruzu minu akwai kunci ka ce ba za ka hulɗa da wannan hotunan ba kallabi yujadu fil majallati was suhufi wa ba'd kutubi abin da ake samu a cikin majallai da littattafai da jaridu da makamantansu da jikin signboard in ka siyo sabulu ka ga hoto a jikin shi in ka siyo makilin ka ga hoto in ka siyo madarar yara in ka siyo pampas kayan jarirai biredi madara duk abin da ka ɗauka yanzu za ga hoto a jikin shi hoton wani abu mai rai hoton wata mata tana talla hoton wani yaro da bambas a cikin shi da kuɗi da signboard ɗin makaranta da signboard ɗin asibiti da na ofishin 'yan banga ko ina wannan shine ta ummu bihin balwa ya zaka da wannan hotuna da kuɗin da kake kashewa da komai babu inda za ka waiga baka gan shi ba kwatankwacin shi kamar kwatankwacin kiɗa shi ma an madbihil balwa duk inda ka ba ana jin kiɗa a waya a fm a tv a rediyo kai a tv ma da rediyo ana cikin yin wa'azi ma za a tsaya a ita nan kiɗa saboda masu kiɗan ne suka suka yi sponsoring wanda ya ɗauki nauyin a sa wa'azin yana so a mai tallan kamfanin shi ko hajji shi da ka za a dakatar da wannan karatun a tafi intabal a saka kiɗa a yi tallan shi ya ka iya kai mai wa'azi za ka ce shi kenan ka sa wa'azi mu gane jama'a idan abu ya zama ta umu bihil balwa to babu yadda ka iya sai dai ka kyamace shi a zuciyarka babu yadda ka iya da shi kwatankwacin zaman da musulmai suka yi a makka annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake hakura ya salla a ka'aba ga gunki na a ciki saboda me ta umu bihil balwa saboda in ka ce yanzu ba za ka hakura da wannan ba to sai dai ka faɗi kawai ka mutu shine kawai amma dai kana duniya babu yadda ka iya walam takun maqsuda limuqtaniha kai da yake aljihunka kudaden da suke aljihunka masu hotuna ko gwangwanin madara da ke gidanka da sabulun da ke bayinka da da da da, da rigar yan makaranta da jakarsu da ke cikin ɗakinka duka ba wai ka zo ka aje su ne don ka aje hotuna ba buhun shinkafa da ka siyo a sto da kwalin indomi duka hotuna a cikinsu ba ka siyo ne don ka aje hotuna ba littafin ‘yan sabi da aka sayo mai yara da hoto a ciki amma kai ba ka nufin ajiye su ko ya ce bi wajen yin minal wuzuhi bal hiya min ma ya karahu kai ma kana jin haushin abin wai bugi duhu kana kyamarsa walakin la budda lahu minha ba yadda ka iya wa takhallusu minha fihi usrun akwai wahala wa mashakka da kunci kace zaka rabu da wannan hotuna wa kadhalika ma fil nuqudi haka abin da ke cikin kudade karansi min suwaril muluki na hotunan sarakuna war ru'asa'i da shugabanni wal umara'i da masu mulki min mabtuliyat bihi al-ummatul islamiyya abin da ya zama ma musulmai bala'i jarabawa wallazi yadhharu li malam usaimin yace to ni game da wannan abin da ya bayyana gare ni anna hadha la haraja fihi ala man waqa'a fi yadihi bi ghairi qasdin wanda yake ya gamu da waɗannan abubuwa ba tare da shi ya nuface su ba to babu laifi game da shi wannan ba bai ana cewa wanda suka yi ba su da laifi ba a'a kai da kake amfani da abin yanzu baka da laifi amma kai yanzu ka tashi makarantar ka zaka yi samu to kada kai samu ɗinta da hoto kar ka bari a yi a cikin bangayen ajin yan noziri a yi musu hotuna idan ran da ka zama gwamnan bankin Najeriya sai ka canza kuɗaɗen Najeriya kana da wannan ƙarfin dokar ya zama babu hoton mutane a ciki shi ne kaga ranar kana da wannan ikon ke na fata mun gane wannan idan kana da kamfani wanda yake yin sabulu ko fiya wata ko zoɓo ko biredi to kada ka sa a yi hoton mutane a jiki ga sanar suna cin biredi da shayi sai a yi hoton biredi shi kadai ko ka buɗe restaurant kar ka yi hoton mutane ga sanar suna zon sa ci abinci ma'ana sai ka guje wa wannan inda kake da ƙarfin iko ina fata mun gane wannan wanda ya fi ƙarfin ikonka babu yadda ka iya da shi ya ce min ajali wa waka fi yadihi min gari qasdi ila ittikhadihi min ajali suwarihi bal huwa yakrahu ashaddu karahiya kana ma kin wannan abun wai giduhu wai shaqqa alaihi taharruz minhu ba za ka iya guje mishi ba fa inna Allah ta'ala lam yaj'al ala ibadihi fi dinihim min harajin wa la yukallifuhum shay'an illa ma yastati'un Allah baya sa mutane abin da ya fi ƙarfin su ko abin da ba za su iya ba illa bi mashakkatin azimatin aw fasadi mali wanda ba za su iya ba sai su shiga cikin kunci mai yawa ko barnar dukiya wala yasduqu ala mithli hadha annahu muttakhidun lisurati wa wa muqtinun laha wanda ke da irin wannan hotuna a gidan shi to baya cikin wanda suke aje hoto baya cikin hukuncin wanda suke aje hoto hotuna da ke cikin waɗannan ababe iri daban-daban ga sun da aka ambata wa amma su'alukum anis surati allati tumathilu alwajha wa ala aljism tambayar da kai kuma game da fasfo hoto iya kai da saman jiki iya kirji fa inna hadisa abi hurairah alladhi asharna ilayhi yadullu ala annahu la budda min qat'i ras wa faslihi faslan tamman an baqiyati jism yace hadisin da muka ambata na abu hurairah yana nuni zuwa ga wajibi ne a cire kai a kuma raba shi da jiki fa amma idza jumi'a ila sadri fama huwa illa rajulun jalis idan ko aka hada kai da wuya da kirji to ai mutum ne kawai a zaune bi khilafi ma idza ubina ra'su ibanatan kamila ala jism daban yake dan an cire kan daga jikin jikin wali hada qala imam ahmad rahimahullahu da ka amal ibn hanbal yake cewa as-suratu ar-ra's hasali ma wannan magana hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin littafin mu'jam na al-isma'ili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da lafazin cewa as-suratu ar-ra's fa idza quti'a ar-ra's fala sura Sheikh al-Albani ya inganta wannan a cikin as-sahiha lamba hadisi na 1900 da lamba 21 akwai kuma riwaya mawqufiya daga Ibn Abbas wanda Ibn Abi Shayba ya rawaito ta cikin musannaf da kuma wata riwaya asari na Ikrima har ila Ibn Abbas yaro daga daga Ikrima yana cikin littafin mushkilul abin sharh ma'anil athar na Imam Tahawi da littafin Bayhaqi as-Sunan al-Kubra daga Abu Huraira daga magana Abu Huraira cewa as-suratu ar-ra'su daga koda iya kai ne kawai har yanzu sunan shi hutu balatana kuma a hada da kirji daga shi ma fasfo sai in ya zama wanda ake da bukata da muka ji a baya na dole din malin ya ci gaba da cewa yace gashi ma yace wa idza wa kana idza arada qamsa sura hakka ra'asa al'imamu Ahmad ya kasance yana so ya bata wani hoto sai ya cire kan wani ya za wa warwaya an ibn Abbas radiyallahu anhu ma annahu qala aswatur ra's fa idza qudiya ar-ra's farisa huwa sura wannan ita ce riwayar da muka yi ishara zuwa gare ta ta ibn Abbas mawqufiya wanda ke littafin abin nan musannaf da kuma wata haƙila yau maqbu'iya kenan daga Ikrima rahmatullahi alal jami' malam yace فتهاون بعض الناس في ذلك من فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه sassauci da sakaci da mutane suka yi game da wannan yana daga cikin abin da ya kamata a yi takazan game da shi wannan shine karshen fatawar ta farko da yace nas'alullaha lana wa lakum wa liqanil muslimina salamata wal afiyata mimma la tuhmadu uqubahu innahu jawadun karim muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu da mu da kuma su tambaya da sauran musulmai daga abinda ƙarshen shi ba abin yabo bane ba abin alkhairi bane kamar shi wato din kenan wannan magana tana cikin majmu'u fatawa wa rasail na shi al-Uthaymin a cikin mujalladi na 11 a cikin babin taswiri eh a cikin babi da ke magana akan hukunta taswiri to kaji wannan fatawa ta farko kenan to sai ɗayan usainata dan fatoyin guda biyu ne kowace akwai abin da ya faɗa a cikin wani bai faɗa a can ba wata rana aka sake ma malam Usaimin tambaya aka ce mishi algafata malam ma hukumut taswir wa kayfa yaf'alu man tuliba minhu taswir fil imtihan hukuncin hoto da kuma idan aka ce mutum a jarabawa jarabawa biology ko magamantan su cewa kaza na kadangare ko kaza na mutum ko kaza na kaza ya zaka yi wa ma hukumu mushahadatu suwar allati fil majallati wa television ina hukuncin ko mutum ya dinga bude majalla yana kallon hotuna da TV yanzu sai ka kara kuma da Instagram da Facebook da mai sunan shi ɗin ma akwai wanda ake yayi yanzu mai yawan hotunan nan TikTok wani TikTok ko mai yawan hotunan shi ma balantana kuma da kallon status dai na hukuncin shi kuma na kuka ci kallon hotunan mutane haka wannan abin da aka tambayi malam sai ya ce al-ijaba su'alukum ala taswiri fa taswiru nau'ani tambayar ku game da hoto hoto iri biyu ne ahaduhuma na farko an yakuna taswiru ghayra zati ghayra zati zawati arwah hoton abubuwa marasa rai kal jibali kaman duwatsu wal anhari da koguna wal shamsi wal qamari da rana da wata wal ashjari da bishiyoyi fala ba'sa bihi inda aksari ahli ilmi wannan ya halasta a kuma malamai wa khalafa ba'dhum fa mana taswira ma yuthmiru kashajari waz zar'i wa nahwihi wasu malamai suka ce banda hoton abin da yake da ɗan itace kamar bishiyoyi da makamantansu wasu sawabu ƙaunin akthar amma abin da yake daidai shine magana mafi yawan malamai asani nau'i na biyu an ya kuna taswiru gawatin arwah wa hadha ala qismaini hoton abu mai rai shi kuma iri biyu ne al-qism awwal na farko an ya kuna bil yadi fala shakka fi tahrimi wa annahu min kaba'ir dhunubi a zana shi da hannu ce to wannan babu shakka haramun ne kabira ce lima warada fihi min alwa'id shadidi saboda an samu narkon azaba mai tsanani game da shi mithlu hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce kullu musawwirin fin nar duk mai daukan hoto mai zana hoto dan wuta ne yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan wa tu'adhibu wa tu'adhibuhu fi jahannama za duk hoton da ya kwaya daya zana zai zama jiki da za a mai azaba da shi a ranar alkiyama wannan yana cikin sahih muslim wan wa hadisu abi juhaifa radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wal washima wal mustoshima wal musawwi Allah ya tsine ma mai cin riba da mai wakilin karbar riba da mai yin tsaga da wanda take zuwa ai mata da mai daukan hoto Muslim Bukhari ruwaito warisu Aisha radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ashaddun nasi azaban yawmal qiyama alladhina yudahuna bi khalqillahi masu tsananin azaba ran alkiyama masu kwaikwayon ainihin halitta Allah wannan yana cikin Bukhari da Muslim a riwayar Muslim alladhina yushabbihuna bi khalqillahi وحديث أبي هريرة قال أبو هريرة يكتوى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى الله ياتي أسكن حديث القرسي ومن أظلم بمن ذهب يخلق خلقا كخلقي ويكي ظالمت وندي كسو يدنك ينهلتا إرن تاوى فليخلق ذرة لذي هانا سزان الذرة أو ليخلق حبة هو نقاين هلتا قاين داوى مثالي أو ليخلق شعيرة هو سزان جيرومنا na su halicce shi mana in za su iya ko rawahul bukhari wa muslim wa taswirul madhkuru wannan hoton da aka ambata yantabiqu ala taswiri bil yadi yana hawa kan na hannu bi an yukhattata al insanu sura bi yadihi hatta yukmilaha mutum ya zazzana hoton da hannun shi har ya gama fa takunu mithlu surati allati khalaqa Allah ta'ala sai zama kaman na Allah li'annahu hawala an yubdi'a ka ibda'illahi ta'ala yana so yayi abu na burgewa kamar yadda Allah yake wa yakhluqu khalqi yana so yayi irin halitta Allah wa in lam yaqsidil mushabaha koda bai yi da nufin ina so in kwaikwayi Allah ba lakin al hukuma idza ullika ala wasfin ta'allaka bi amma shi hukuncin aka danganta shi da wata siffa to ya ratayi akan shi fa mata wujidal wasfu wujidal hukum din da aka samu wannan siffar to an samu wannan hukuncin kada wani ya ce shi ba yana yi ne da nufin kwaikwayon Allah ba والمصور إذا صنع الصورة تحققت المشابهة بصنعه وإن لم ينوها mai hoto idan ya zana hoto to an samu tabbatuwar yin kamantakekeniya da aikin Allah ko da bai yi nufin haka ba wal musawwir fil galibi la yakhlu min niyyati mubaha tare da cewa dama a mafiyar lokuta baya tsiratuwa daga wannan manufa idza sana'a surata wa li hadha tajiduhu yafkhuru yafkharu bi san'ihi kaga yana murna yana alfahari kullama kanat sura ajwada wa atkara isan da yayi hoton yayi kyau ya zama very beautiful zai dinga jin dadi da jin cewa lalle yayi injazan wani aiki na azo a gari malam yace wa bi hadha ta'rifu suquta ma yumawwihu bihi ba'du man yastasibu taswira min anna al-musawwira la yuridu mushabata khalqi Allah da aka ba gane kuskuren wanda suke nema su ce ɗaukan hoto babu komai saboda me yi wai ba yana nufin kwaikwayon Allah bane li annana naqulu lahu domin muna ce musu al mushabahatu hasalat bi mujarradi san'ika wannan kamantakekeniya ta tabbata da zaran kayi hoton shi ita am abaita ko kaso ko kaki ولهذا لو عمل شخص عملا يشبه عمل شخص اخر daka ne inda wani zai irin aikin wani la nahnu wa jami'un nas da zamu dinga cewa inna amala hadha yushbihu amala zaka aikin wane yayi kama da na wane koda wannan din bai nufaci hakan ba wa in kana hadha al amilu lam yaqsid al mushabaha koda bai nufin haka ba amma za a hukunta shi a ce ai wane yake kwaikwayo ko murya mutum yake yi ko irin tafiya ko take taken wani ko sai a ce ai mun gane wane yake kwaikwayo alqismu sani an an yakuna taswiru zawatil arwahi bi ghairi yadi ayi hoton ababe masu rai amma ba da hannu ba misal taswiri bil kamera kamar na hoto na kamera allati tanqul sura allati khalaqa Allah ta'ala ala ma hiya alai wanda take daukan hoton abinda Allah ya halitta kamar yadda yake min ghairi an yakuna lil musawwiri amalu fi takhfifha siwa tahrikil alati allati tantabiqu biha sura ala alwarqa in banda kawai aikin mai daukan hoto shine danna wajen ɗaukan hoto wanda zai fito da shi fa haza mahallu nazarin wa ijtihadi ya ƙara dai magana irin wacce yace shi hoto na kyamara to abin dube ne da kuma kokari na malamai لأنه لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفرق سبو دبي زما أبند أكسني أزامن من زم الله با وعهد الخلفاء الراشدين زامن خليفة بن غداهد والسلف الصالح دما غباتا نكركي نفرقو ومن ثم to daga nan ne ikhtalafa fihi ulama al-mutaakhir malaman baya wanda suka zamananci hoto sai suka yi safani fa minhum man mana'ahu wasu malamai suka ce babu kyau waja'alahu dakhilan fi ma naha anhu fi ma nuhiya anhu suka ce ya shiga cikin abin da aka hana nazaran li umumin lafzi lahu urfan saboda kallon a al'adance da an ce hoto to shi ma ya shiga wa minhum man ahallahu wasu kuma suka ce halas ne nazarar lil ma'ana kallo zuwa ga abin da ke faruwa a aikace fa inna taswira bil kamera lam yahsul fihi min al musawwir ayyu amalin yushabihu bihi khalqa Allah ta'ala domin a wajen daukan hoto da kamera mai daukan hoton nan babu wani aiki da yayi na kama da aikin Allah wa inna man taba'a bis surati khalqa Allah ta'ala ala sifati allati khalaqahu Allah ta'ala alaiha kawai da ya dauki hoton abinda Allah ya halitta ne ya saka akan hoton wa nadhiru zalika taswir as-sukuki wal wasa'iq kamar yadda zaka yi hoton check ko wasu document wa gairiha da wasu su bil photograph ai mishi photography ko photocopy fa innaka idza sawwarta as-sikka fa kharajat as-sura lam takun as-sura ka kitabatika bal kitabatu man kana man kataba as idan kai photocopy na check wannan ba aikin ka bane a'a hoto ne na wancan da ya check da wancan ya rubuta in ba ba alal waraka wasatil ala فهذا الوجه أو الجسم المصور ليست هيئته وصورته وما خلق الله فيه من العينين والأنف والشفتين والصدر والقدمين وغيرها kaga wannan hoton da aka yi da ainihin wato kyamara to ba wai kayi wani hoto ne ka kwaikwayi irin na Allah kayi wani abu daban da idanu da hanci da labba da kirji da kafafu kamar yadda mai zane yake yin nashi daban ba بل زعم أصحاب هذا القول أن التصوير بالكاميرا لا يتناوله لب الحديث hasali masu cewa ya halasta suka ce ai hadisin ma kwata-kwata baya magana akan wannan irin hoto na kyamara suka ce saboda la ya tanawalu kama la ya tanawalu ma'anahu saboda ma'anar taswiri bai hau kan shi ba faƙad ƙala fil ƙamus yana cikin alƙamus na faruza ba cewa a suratu a shakul aka ce a sura shi ne wani jiki ƙala ya ce wasawar shai'a ƙaɓahu wa fassalu aka ce ya yi abu taswiri ya yi shi gaba-gaba dalla-dalla wa ƙalu suka ce wa ya safi taswiri bil kyamara tashkilun wala tafsirin a wajen taswirin da kyamara ba haɗa wani abu mutum yake koye shi dalla-dalla ba yana ma huwa naƙalun a'a kwafi ne kawai naqalu shaklin wa tafsiru shaklihi wa faslihi lillahi ta'ala asalin aikin kuma na Allah wal aslu fil a'mali ghairu ta'abbudiyya suka ce asali game da ayyukan da ba na ibada ba alhillu sun halasta illa ma atasharu bi tahrimihi sai in shari'a ta zo da haramcin sa kama kila kamar yadda aka faɗi cewa sai kawo magana da maganarsa ce wadda take cikin manzumarsa ta usul fiqh والأصل في الأشياء حل وامنع إبادة إلا بإذن الشارع فإن يقع في الحكم شك فرجئي للأصل في النوعين ثم اتبع أتكين أصول الفقه ده يربطا وأكيشي أثمين ده كان شيكي تشوا والأصل في الأشياء حل أصلي كما ده أبو بوا نمعاملة شيني حلسي وامنع إبادة أما أصلي كما ده إبادة شيني حرام إلا بإذن الشارع sai da shari'a ta ce a aikata fa in ya kafir hukumi shakkun idan ka samu wata shakka game da wani hukunci farji'i lil asli sai a koma asalin shi fin nau'aini ga nau'in guda biyu sun mattabi al aslu game da mu'amalat sai a koma halasci al aslu game da ibadat sai a koma haramci shine ma'anan farji'i lil asli fin nau'aini sun mattabi kamar yadda muka kwatance da su to da haka sai ce wal qawlu bi tahrimi at-taswir bil kamera ahwatu duk da haka ni ina ganin cewa a ce haramun ne yin hoto da kyamara to ya fi taka tsantsan wal qawlu bi hillihi aqad amma kuma a ce ya halasta to ya fi zama daram a cikin ka'ida usul fiqi kisa ran nan ce jama'a kar ka dauki abin kamar aqida kana neman ga mutane a matsayin kafiri yanzu ka dai ji malamin da ke wannan magana usaimin bayan da ya gama magana kaje ce magana a ilmance ta fi zama a gidan halasci amma saboda hadisan can da suke nuna tsoratarwa da makomar matsalar to kada ka shiga matsala ka zo ranar alkiyama ya zama kama kara to gara ka guje hutu musamman kuma saboda in ka kalle su zaka ga duk abin da ake da'awa game da hutu bai da wani tabbas tabbatar da tarihi ko wani abu makamancin haka ina hotunan su maliku da su ahmad ibn hanbal da su abu huraira da su zahabi da su ibn qayyim babu hotunan su amma kuma yanzu tarihin su ya wanzu idan kai aikin arziki tarihin ka zai wanzu ko ba malanta kai ba ko ba kai malanta ka karantar ko kai rubuta littafi ban kai aikin arziki tarihin ka zai wanzu haka in ma kana so kai abin tsiya ma tarihin ka zai iya wanzuwa Fir'auna tarihin shi bai wanzu ba da Karuna Daka wanzu da tarihi Allah ne yake ganin dama ya wanzu da tarihi amma yanzu hoto guda mai za a dauka sai a ce wannan kuma waye ba ma san waye ga shi ga hoton sai ka shigo ma'aikata a ga hotunan mutane sai a ce wanda ma wannan wannan waye a ce ai wani tsohon director ne a ce wannan ba mu san shi ba ga hoton naka ma manta da da shaks ɗinka Daka wannan bai tabbatar da tarihi sannan kuma a wannan zamanin jama'a musamman zamanin nan na wayoyin nan akwai blackmail da dama da ke faruwa ta sanadin hotuna musamman 'yan mata zai zai magana akan hotuna na mata ajnabiya ce 'yan mata saboda raunin tunanin irin na mata sai ta turawa da hotunansu a instagram ana ta musu liking ana ta comment suna jin daɗi comment ya kai dubu kaza ya kai dubu kaza wasu shaɗanu suna nasa ta kwafe hotunan suna ajiyewa daga baya su dinga blackmail ɗinsu wasu samarinsu ne wasu mazansu ne na da wasu zawarawansu sun aika musu da hotuna na tsaraici ko wani abu daga baya sai ta yi aure ya dinga aiko mata da hotunan yana cewa ko ki bani kuɗi ko in tura wa mijinki ce ga abin da muke aure ya mutu guda nawa irin wannan wani sai an je gun yan sanda wani sai an je an kama mutum an mai dukan tsiya da irin wannan yana faruwa a ce mai kwarto a ce kaza sannan akwai aini yana faruwa ta hanyar haka masu sa hotunan yaran su ƙanana ainu na faruwa aljanu suna amfani da wannan dabar suna kama mutanen da suke so su kama su shi kan shi mai facebook mark zuckerberg da aka yi fira da shi aka ce me yake ganin mustaqbalin facebook nan da shekara ashirin wannan fira an yi ta kamar 2014 or thereabout sai ce waɗanda yake tausaya ma kawai su ne mutane da suke zanƙama hotuna a cikin wannan daba su yake tausaya ma cewa nan gaba za a amfani da hotunan a cutar da rayuwarsu to ko da ba dan Allah ba ya kamata ka yi takatsantsan ko da kana ganin har yanzu halas ne kai ka fi ganin cewa bari ka ci gaba da yi sannan kuma akwai bincike na ilimi da ke nuna alaƙar yawan zuba hotuna a cikin irin waɗannan dandamali da hauka musamman hoton da ake ce ma selfie wato ɗauki da kanka yanzu mutane sun saba hoto ba sai an ɗauke ka ba zai juya ne kawai ya fef ya ta ɗauka to duk wanda zai zama kullum aikin shi ɗaukan hoto da sanyawa a facebook instagram in ya saka sabon riga ko yace sabuwar mota ko ƴan mata kullun sun yi kullun sai sun zuba to akwai bincike da aka yi a jami'a wata daga cikin jami'o'i na manta ƙasa na taɓa karanta binciken a baya aka yi sambulin mutane waɗanda suke sanya hotuna aƙalla guda biyar zuwa ashirin a rana aka je kuma aka sake musu wato diagnosis na psychiatry sai aka ga galibin suna da wasu cututtuka da suke da alaƙa da su ta ƙwaƙwalwa wanda kuma wannan saka hotunan yana iya ƙara haɓaka cutar ta fuskar idan ya saka hoto aka yi bullying ɗinsa aka ƙyamaci hoton to zai ji haushi idan an yabi hoton zai ji daɗi to wannan haushi da daɗin da yake ji suna ƙara juya yanayin yadda yake suranta abubuwa ƙwarwar shi a sai wa gari kawai ya zama wani taɓaɓɓe wata rana wannan bincike ne turawa su suka kansu ya suka ya suka yi ba su almuhimmu dai zaka ga duk abin da ake faɗa na alherin ba wani alheri bane kawai shedan ne yake sawwara wa mutane wasu abubuwa suke ganin shi cewa bari kawai su ci gaba dai haka waye gari kusan kowa ma kawai yake musamman a ce mutum zama zai yi ya gyara rigar shi kamar abin nan haka kamar za a yi mishi katin ɗan ƙasa a ce to gyara nan gyara ta a ɗauka shi hoto wannan aikin 'yan mata ne wannan da yara gaskiya bai kamata a ce mutum namiji sahihi yana yin wannan ba amma abin mamaki za ka duk mutane suna yi Allah shi kyauta sai ya ce walakin alqaula bil hill mashrutun bi Allah ya tadammana amran muharraman duk da muka ce a usulance ya halasta yace to amma halastin da sharadin ya zama a kona abu haramun a ciki fa in tadammana amran in ya shiga wani abu muharraman na haramci ka taswiri mar'atin ajnabiyya kaman hoton mace ajnabiya mata kuma sun fi kowa shiga wannan fitina aw shakhsin ko wani mutum li yu'alliqahu fi hujratihi tidkaran lahu an dauka dan amanna a gida ko daki dan a dinga tuna shi aw yahfazahu fi ma yusammunahu album ko a koye shi a cikin album li yatamatta bin nazari ilayhi wa dhikrahu dan a dinga daukowa tana ana kallo ana murna ana jin dadi ana baiwa baki ana musu sharhi كان ذلك محرما وانما حرام لان اتخاذ الصوره واقتناءها في غير ما يمتحن حرام عند اهل العلم او اكثره saboda ajiye hoto in dai ba wanda ake wulakantawa bane wanda ba a girmama shi haramun ne a kuma fiye malamai kama dalat ala zalika as-sunnatu sahiha kamar yadda sunna ta nuna malai ya ci gaba da cewa wala farqa fi hukmi taswiri baina ma lahu dhillun wa huwa al-mujassam babu mace tsakanin abin da ke da jiki وما لا ذل له ده wanda bai da inuwa li umumil adillati fi zalika wa adamil mukhassis saboda dalilai sun zo gaba daya akan haka kuma babu abin da yake banci wala farqa aidan fi zalika baina ma yusawwiru ma yusawwiru la'iban wala hawa babu mace tsakanin abin da ake yi na wasa wa ma yusawwaru ala sabura da abin da ake zanawa a allo li tarsikil ma'ana dan yin bayani akan wani abu ana karantar da biology ko embryology ko wane ne fi afhamin talaba dan a fahimta da dalibai ana yi musu karatu a zana tsuntsu a zana mutum a zana dabba kama za'amu kamar da masu wannan aikin suke cewa ai suna yin wannan hotunan ne dan bayanin ilimi wa ala haza fala yajuzu lil mudarris an yarsuma ala surati surati insanin aw haywan yace to dan haka kai malami bai halarta ga dinga zana hoton mutum ko dabba ba wa inda ati darurati ila rasmi shay'in min al badani in ya zama dole kana buƙatar zana wani abu na jiki wal yusawwiruhu munfarida sai ka zana hannu daban kai daban kafa daban ciki daban hanta daban ai ba lokaci ne zaka yi bayanin duka mutum din ba ko to kowanne gaba sai ka zana ta kai bayanin ta sai ka share ka sake zana wani yace bi an yusawwirar rijla wahada ka sa kafa daban thumma yashrahu kai sharhin ta ma ya taju ila sharhin minha thumma yamsahu sannan sai ka goge in ka kama sharhi wai sawiru yadda kazalika sai ka zana hannu thumma yamsahu wai sawiru ra'asa sai ka sake goge wannan hannu ka zana kai wa hakaza kullu juz'in duka zaka zana kowanne daya wahada hushi kadai fa hada la ba'sa bi insha Allah ta'ala mallai yace wannan babu laifi wannan kasar su kenan ko wa amma man tuliba minhu taswiru fil imtihan in kutuna a jikin tambaya an ce idan aka ce in zana kaza in zana mutum ko kwado ko kadangare ko grasshopper a jarabawa ya zan ce falusawri shajaratan sai dai a ce a zana bishiya aw jabalan ko dutse aw naharan ko kogi da annahu la qa'ata li makhluqin fi masil khaliq ba za ka zana ba za ka zana wancan ba sai dai ka fadi inji Usaimi ma anni la adhunnu zaka yutlabu minhu insha Allah ta'ala yace ko da yake ma bana jin za a nemi ka rubuta ka zana mutum ko ka zana tsuntsu wannan a saudiya ke na halaye ke tsammani to kaga a nan yanzu shi iyakacin nashi larurar kenan da yake gani ko mu kuma sai mu ƙara ta mu larurar saboda misali yanzu ka ki zanawa aka faɗi ka faɗi aka zo kai kare ba ka sake faɗuwa ko raka zai to yaushe za a gyara kenan da haka dole za a haƙura nan ka zana kana yi kana istighfari ko saboda wata ne ka zama kai ne ministan ilimi sai ka gyara wannan abu ko kwamishinan ilimi ko ka zama kai ne kaza sai ka samu hali ire-irenka sai su yawa sai a gyara wannan matsala a cikin curriculum din saboda in ba a yi wannan zalunci ba za a iya biology bane ko ba za a iya kaza ba za a iya likitancin ba inda a ce misali har a yi semester a gama ba a yi wannan zanen ba zai hana ku gane karatu ba zai hana ba duk yaran waɗannan da suka gama zane-zane tun suna 'yan sakandare kowa ana ce mata dakta wance dakta wance duk sun kare a fc sun gama zane karatu ban kuma ba su medicine din ba su ci ba ashe kaga bai da alaka da iyawa ko rashin iyawa kawai curriculum ne aka riga aka bamu shi mu ko muke bin shi kawai yadda yake sau da kafa mun kasa developing namu da zai dace da abinda muke akai na musulunci duk wannan fa jama'a ana wannan ne saboda tsoron waɗancan hadisan da aka faɗa game da azabar da zai mai hoto a lahira shi sa ake guje mai a duniya dan aka je lahira an riga an samu matsala gara tun a nan duniya ka guje mishi kai asarar wani abu a duniya ya fi ma sauki akan sai an je lahira ka gane cewa kayi kuskure kamar yadda wani wani mulhidi ne ya tattauna da wani musulmi cewa shi abin da yasa baya yin addini saboda kada ya je lahira ya tara a shi duk addinin da yayi ya bata kan shi lokacin ne to ai kai kake cikin matsala ni da nake yin addini in na je lahira aka ce ai ba sai ne addini ba kaga ban yi asara ba amma kai yanzu ka ji lahira aka ce ai sai an yi addini to ka makara da ka gara ka yi abin da kake da tabbas a kai akan wanda ya zama kan tafi tabbas annabi ya haramta asura kuma ya ce akwai azaba wannan shi ne tabbas to sai ka guje mishi duk wani wanda malamai za su faɗa to ba fa dole bane ya zama abin da suka faɗa daidai ne nasu kokarin ne suke ina fata muna ganewa malam ya ci gaba da cewa a wa amma mushahadatu suwar fil majallati wa sufi wal television kallon hotuna a majallu da jaridu da TV da handset da da Instagram fa in kanat suwar ghairi ghairi adamiyya idan hotunan abubuwa marasa rai ne wala ba asa bi mushahadatiha babu komai walakin la yaqtabiha min ajli hadhihi suwar amma karka dinga ainihin wato ajiye su don waɗannan hotuna wa in kanar suwar adamiyya in sun zama hoton mutum fa in kana yushahidu ha talazzugan idan kana kallon hotunan don jin daɗi a wistimta'an bin nazari don kallon su ka ji daɗi fa huwa haramu to wannan haramun wasu hotuna na mutane da kake kallo a cikin waɗannan kafafe kana kallon hotunan ‘yan mata kana jin daɗi to wannan haramun malam ya ce wa in kana gairu talazzuzin wala istimta'in wala tahriki qal wala yataharaku qalbuhu wala shahwatuhu bidhalika idan ko ya zama baka kalla amma baka jin wani dadi zuciyarka ba ta motsawa da sha'awa fa in kana mimma mimman yahillu an-nazaru ilayhi idan kallon wanda yake kallon abun ya halasta ya kalla ka nazarin rajuli ila rajuli kaman kaga hoton namiji dan uwanka wa nazarul mar'ati ila al-mar'ati ko mace ta kalli hoton mace uwarta aw ilal rajuli ko kuma mace ta kalli hoton namiji aidan alal qaulur rajih azance mafi inganci ya halatta mace ta kalli namiji amma namiji ne bai halatta ya kalli mace ba fala ba asabi yace to nan babu nufi lakin amma fa la yaqtalihu min ajli hadhihi suwa kar ka dinga aje TV ko ka shiga Instagram ya zama manufa ka kawai kenan wayin kana mimman la yahillu lahu an-nazaru ilayhi idan kuma wanda dama can bai halarta ka kalla bane wanda ya halarta ka kalla aslan zaka iya kallon shi a fili ko a hoto amma wanda bai halarta ka kalla a fili ba to har yanzu a hoton ma bai halarta ba shine ce ka nazarin rajuli ila al-ajnabiyya kaman kallon mata da ba muharrama ka ba fa hadha mawdi'u shakkin wa taraddudin lalle wannan akwai shakka da kai kawo akan ta wal ihtiyatu Allah yanzura abin da ya fi je shi ne karka kalla haufan minal fitina don gujewa fitina Allah kaɗai san kuma iya fitina take faruwa akan kalla waɗannan hotuna aurattaki da suke mutuwa alaƙa ta fasikanci da aka ƙulla fasadi barna da makamantansu wa fi sahih bukhari an abdullahi ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam qala la tubashir mar'atu mar'ata fatan atuha li zawjiha ka annahu yanzuru ilaiha kada wata mace ta je ta shiga gidan wata mace ta kalle ta ko ta rungume ta ko ta taba jikinta ko ta gaya wa mijinta cewa wance kaza siffa kaza da kaza take da shi annabi ya hana wannan wannan atu bis sura ablagu minan na'at bil wasf abin da zaka gani a hoto sai ya fi shiga zuciyarka fiye da abin da za baka labari a ce ai tana da kama iri kaza kaga kenan hoto ya fi hadari ta wannan fuskar fiye da labari illa anna hadha al hadisa رواه أحمد من وجه آخر بلفظ لتنعتها لزوجها لزوجها تسبن تاوى مجنتا الإمام البخاري أنبت أجكين فتو الباري أجكين مجلدين ترى شوى في الثوب الواحد تشغتكين ريغاء يدماتا سللبا أجكين ريغاء بدا كما يفي بدا هو مفهوم من قوله لا تباشر شيني معنى كتب مباشرة ومجموع الروايات تكتب يكتب أن الزوجة amadat ila mubasharatil mar'ati litasifa li zawjiha hadisan in ka hada su za su gwada maka cewa matar ta yi wannan abin ne musamman dan ta zo ta ba mijinta labari mata ta siyabi minha abin da ke cikin waccan matan a ƙasar tufafinta domin ajli hadha hasala inda na shakku wa taraddud fi jawabi nadhri rajuli ila suwatil mar'a fi sufi wal majallati wat televizyon wal bu'd an wasail fitani matlub ita to dan wannan ne saboda hadisan sun nuna cewa sai in tayi wannan ne da manufar ta sifanta wa mijinta to shin wannan zai zama hukuncin shi daya da kallon hoton mace a cikin waya ko a TV ko makamancin haka yace to dan haka ne nayi kai kawo game da wannan amma dai shi musulmi an umarce shi da ya nisanci ababan da ke jawo fitina wallahu almusta'an Allah shi ne abin neman taimako kaji karshen fatawa to wannan magana da ya a karshe sai wani ya ƙara yin tambaya dan kamar shi da kanshi malamin ya dan yi rawaka ba a wajen a yi ko ba a yi ba mutum ya kalli hoton mace ajnabiya sai a ƙara mai tambaya aka ce algaba ta malam a cikin wannan maganar da kai ka ba da amsa din nan ka ce wa in kana mimman la yahillu lahu an-nazaru ilayhi ka nazari rajul ila al-mar'ati al-ajnabiyya fa hadha mawdu' shakkin kaza kaza kaza kaza aka ce algawa ta malam fa narju tawdiha muna san ƙarin bayani sai ba da amsa yace an-nuqatu allati ashara ilayha as-sa'id wa hiya annahu yufhamu min kalamina anna la la nara ba'san fi nadri ar-rajul ila as-surati walau kanat suratan mar'atin ajnabiyyatin mai tambaya yana cewa magana ta tana nuna ina nuna halascin mutum ya kalli hoton mace ajnabiya babu komai fa naqulu sai mu ce musu usaimin hadhihi nuqtatu fiha tafsir akwai karin bayani yace fa in kana imra'atan muayyana in wata mace ce sananniya wa nazara ilaiha nazara talazzuzin wa shahawatin ya kalle ta kallon jin dadi da sha'awa fa hadha haram wannan haramun ne ya annan nafsuhu hina yadda ta ta'allaqu biha domin a lokacin zai ratayi da ita wa tatba'uha ya dinga bibiyanta wa rubbama ya hasulu bidalika sharrun wa fitna sharri na faruwa daga ganin wannan hoton zai bi adireshin ya ta mata inbox ya ta kaza har sai ya ja ra'ayinta sun yi fasadi wani ya kashe mata aure wani ya maida ta wata lalatacciya da makamanta haka fa in lam yanzur ilaiha nazara talazzuzin wa shahawatin in ko ba kallon sha'awa ne da kallon jin daɗi ba kamar kallon tausayi ne a ce an kama ta yan kidnappers ne sai kama ta an yada hotonta ka kalla ka ce Allah sarki Allah ya sa a gano ta kaga wannan kallon tausayi ne wa inna ma hiya nazaratul abira ko kallo ne kawai mai wucewa haka lam tuharrik lahu sakinan kwata kwata bai ji wani abu a tare da shi ba wa lam tujid lahu ta'ammulan ko bai tsaya yana tunanin ta ba fa tahrimu hadha fa bi tahrimi hadha nazar akwai magana game da wannan fihi nazarun fa inna ilhaqa nazari sura bi nazari alhaqiqati ghairu sahih a riskar da wannan kallon da kallo wanda yake na haƙiƙa bai inganta ba lima bainahuma min alfarq alazim fi ta'sir saboda bambanci wajen ta'siri li'anna al-awla al-bu'd li'anna lakin al-awla al-bu'd anhu amma abin da yafi shine ne sun tashi li'annahu qad yufdi ila nazari ta'ammuli thumma talabbi wa shahawa domin hala kuma sai kai ga kallon daga kallon tausayi ko kallo wanda baka damu da shi ba sai ka ce ka amma matan nan fa kyakkyawa ce ka faɗa haka a ranka to kaga ya canza ki da haka asali kaka kalla shi maka zaman lafiya sai sake mai ta wancan hadisin ya ƙara bayani akai wannan ƙarin bayani haka Usaimin ya shi wannan fatawa ya bada ita a ranar 19 ga watan Safar hijira da shekara 1400 sorry aka buga ta kai amin bayan ya bada fatawar a shekara ta 1429 bayan mara so shi kenan a cikin majmu'ul fatawa nashi a mujalladi na biyu a cikin kitabut tasmiyah zama kun ji wannan doguwar fatawa ta al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayhi dama shi sa su malamai rabbaniyuna amfanin su kenan za su warware maka matsala da iskalinta kuma su suranta maka ita yadda ya kamata kaji yadda ya dalla dalla da wannan magana a takeice shine wato shi hoto nau'o'i ne kamar yadda muka ji kowanne ga hukuncinsa amma abin da ya fiye maka zaman lafiya ka guje ma duk wani hoto in ba wanda ya zama larura ba in ka kalli magana a dunkule abin za ta baka kenan duk wani hoto tsawon ɗaukan shi rataya shi ajiye shi mu'amala da shi to ka guje mu shi in ba wanda ya zama maka larura ba to larura kuma kowane individual ko kowane community su suka san meye larura a wurinsu akwai abin da yake larura a gun wani bai zama larura a gun wani ba larura a guri kaza bai zama larura a guri kaza wanda kaga shi a Saudiya ba larura bane rubutawa a jarabawa zaka yace ba kyau amma ta yi a Najeriya wannan larura ne kamar da dukkan munan galibin malaman makaranta ne ko malaman lissafi anan malaman chemistry da biology sun san cewa za su kada yaran nan ba su rubuta ba haka bane mala ba za ku ba su tsinci ba kuma mu ma da muka yi karatu muka yi wannan matakin sai da muka rubuta duk wanda ya biology sai da ya wannan to kaga kenan mu yanzu a nan wannan tamu larurar daban da tasu wataƙila wani yana da account a facebook wanda ba gama garin account ba ne verified account ne yana amfani da shi a matsayin identity wannan verification ba a yi sai an saka hoto to kaga shi yanzu larura ce a gun shirin wannan account wani kuma bai ma da bukata account din facebook kwata-kwata me ya kai shi ya facebook kamar yadda wani yana da bukata ya zuwa ga account din banki da aka yi haƙura da larurar irin abin da ake na ta'amali da riba a banki kai da baka da bukatar shi kai ba ma'aikaci ba kai ba dan kasuwa ba kai ba manomi ba kai ba kowa ba kawai ka je ka bude account ɗinka dinga kai ma kana da ATM kai ma kana barazana ka dinga tsayawa nan ka cire 1000 can ka cire 500 a gun masu POS din nan kaga wannan ba kanka wahala ka kake baka da bukata zuwa gare shi amma wanda yake da kuɗaɗe ma kure wanda ba za su ajiyu ba dole sai a banki a wannan zamanin ba a ajiye kuɗaɗe a gida yana da kuɗaɗe running into millions kaga shi kuma dole wannan ya zama larura gare shi da haka kowa ya lissafa larurar shi da gwargwadon abin da ya san yau kanshi adalci kuma ya tsira yau kanshi adalci kuma ya tsira sannan kuma kar ka dauki wannan matsayin akida zaka dinga sukan mutane kana ganin su kamar kafiri ka dai ji mas'ala ce ta ilimi ga take wannan shine abin da muka so yin bayani kuma tare da mun kawo da mun kashe littafin Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin abin da muka karanta abinda ya zama daidai muna fata Allah ya ba mu ladansa Allah ya sa mu iya aiki da karatun wanda yake kuskure da tuntuban harshe da karancin ilimi Allah ya gafarta mana Allah kuma ya kawo mana salama a wannan ƙasa mu ta Najeriya Allah ya fidda mu daga wannan kunci da muke ciki ya Allah muna ci gaba da kyauta maka zato cewa zaka yayi mana ya Allah ka yayi mana wannan bala'i Allah ka sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sallam fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله